بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 25 ga watan bakwai shekara ta 1437 hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da biyu ga watan biyar shekara ta 2016 a lissafin turawa darasi na 11 aya ta 84 a cikin tafsirin suratu yusuf alaihi salatu wassalam da muke gabatarwa wannan masallaci mai albarka masallacin sheikh ja'far mahmud adam rahimahullahu ta'ala da ke sabuwar gandu idan ba ku manta ba muna nan dai cikin karshen kisar annabi yusuf alaihi salatu wassalam da irin yadda yake ta gwagwarmaya da shi da yan uwansa da danginsa da yadda suka dawo wajen mahaifin shi annabi yusuf alaihi salatu wassalam can satin da ya wuce muka ce mun tsaya akan ayar da babansu yake faɗa lokacin da suka ce wasalil ƙaryata lati kunna fiha wal ƙirar lati aqbalna fiha wa inna lasadiqun suka ce ka tambayi mutanen alƙaryar nan ka tambayi karabka matafiya da muke muka fuskanta ko muka kasance a cikinsu lalle mu wallahi gaskiya muke abinda muka faɗa dangane da abin da ya faru uban ya ce da su shi annabi yaqub qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim rayukan ku dai sun zayyana muku shine sawwalat rayukanku sun zayyana muku abinda kuka tsara wa kanku lamarin da kuka shirya amma zan yi haƙuri mai kyau da sannan Allah zai zo mun da su gaba ɗaya da Yusuf ɗin da shi ɗan uwansa da shi ma aka ɗauke mun shi aka tafi da shi a sallahu an yi atiya ni bihim jami'a kuma innahu huwal alimul hakim lalle Allah shine masani mai kuma hikima a nan gurin muka ce in za ku iya tunawa bayani ne kuma jawabi ne na annabi cikin annabawan Allah kamar wannan zance yana nuna shi bai ma yadda ashe Yusuf din ya mutu ba so kawai ya ce ni yanzu da Yusuf din da dan uwansa ma gaba ɗaya ina fatan Allah zai kawo min su duka to bari mu ji me ya faru malam bismillahir rahmanir rahim وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم kawai ya juya musu baya ya rabu da su yana cikin bacin rai yana cikin damuwa shi annabi yaqub alaihi salatu wassalam shine wata walla anhum malamai suka ce labarin da ya zo mana sana binyamin cewa shi ma ɗin an rike shi bai dawo ba ya shiga ɓacin rai ya shiga baƙin ciki ya shiga damuwa ya ce yanzu bayan abin da aka mun na yusuf kuma yanzu wannan yaron shi ma an zo an daɗa rike mun bayan alkawarin da aka yi mun bayan bakin da na faɗa bayan irin jaddada musu da na yi ta yi wata walla anhum wa qala ya asafa ala yusuf ya ce ya bakin ciki na akan yusuf ya Allah ina cikin damuwa akan rabuwa da yusuf ina cikin bacin rai a cikin rabuwa da yusuf kalmar al'asaf a larabci ana nufin ashaddul huzn mana yana cike da bakin ciki da bacin rai da kuttu da damuwa dangane da rabuwa da wannan bawan Allah yusuf alaihi salatu wassalam yana maimaitawa wabiyaddat ainahu min alhuzni sai gashi idanuwansa suka rufe shine wabiyaddat ainahu idanuwansa suka rufe umiya basaruhu imam muqatil yace ai lam yubsir bihima sitta sinin kawai sai ya makance shekara shida bai sake gani daga wannan idan da wannan idan ba saboda tsabar bakin ciki da kuma da raba shi da 'ya'yansa da aka yi fa huwa kazim yana cikin wato damuwa da bacin in an ce kazim makzum kenan yana cike da bacin rai ya rasa inda zai sa kansa wannan ta sa sai da ya makance to bari mu je me ya faru
قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين sai suka juyo kansa suka ce tallahi mana 'ya'yan wannan 'ya'yan da ya bakin ciki saboda su da damuwa mana abin da suka yi masa suka ce tallahi tafta'u tazkuru yusufa tallahi kun san tallahi aiko tallahi wallahi muna rantsuwa da Allah da ubangijinmu tafta'u tazkuru yusufa ba za ka gushe ba kana ta tuna yusuf din nan ba ka gajiya wannan wadda wajen nuna ƙauna ga yusuf za ka je kai tuna yusuf kana cikin damuwa shine tafta'u tazkuru yusuf hatta ta kuna haradan har sai ka zamanto an binne ka haka za ka mutu da bakin cikin yusuf suke gaya masa hatta ta kuna haradan abdullahi na ba zai ce ai hatta ta kuna hatta ta kuna dafanan har sai an binne ka imam mujahid yake cewa haradan abinda ake nufi da haradan shine abinda yake dab da mutuwa ma'ana bakin ciki sai ya kusa kashe ka kamar yadda muke faɗa bakin ciki sai ya kusa kashe ka saboda yusuf ana iya fassara haradan da fasidul aqli wato har sai ya samu tabuwar hankali tafta'u tazkuru yusufa la tazalu tazkuru yusuf hatta takuna haradan hatta takuna fasidul aqli har sai ka zama mai tababban hankali ana iya fassara haradan tabuwar hankali da tabuwar gangan jiki duka auta kuna min alhalikin ko kuwa ka kasance cikin halakakku halakakku anan ba halaka na bata ba ana nufin halaka na mutuwa auta kuna min alhalikin ay auta kuna min almayyitin ko ka zama cikin matattu sai ka mutu bakin ciki zai kashe ka ka daina tuna wannan yaran ku duba ansar da suka bashi don Allah dattijan yana cikin damuwa ido ya rufe ko gani baya iya yi saboda an raba shi da zuciyarsa an raba shi da 'ya'yansa ba tare da hujja ba tare da dalili ba bayan sun gaya masa wannan shi ko me ya ce قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون annabawa kenan ai zancen su aina daban ne sai ce da su innama ashku bathi wa huzni ila Allah aini ina kai kuka kukan bacin raina da bakin ciki na zuwa ga Allah ne ba zuwa gare ku ba duk abin da za ku faɗa ma ku je ku faɗa ni ba ku na kaiwa kuka ba Allah na kaiwa kuka jama'a duk wanda ya shiga damuwa duk wanda ya shiga matsala duk wanda ya shiga kunci ya kai kukansa ga Allah kurin wallahi shine zai yaye maka kaga wannan mutumin da kake gani kaga wannan dan adam din ka gan shi nan wallahi bai isa maka komai ba kowaye shi wallahi la rawani la bindiga la kaki la katon takalmi la kaza la kaza ba su iya maka komai in dai mutum ne ba dai mutum bane wallahi bai isa maka komai ba ka kai wa Allah mai maganin komai allamul guyub khaliqu kulli shay fatiris samawati wal ard alimun bi zati sudur yaf'alu ma yasha'u wa huwa ala kulli shay'in qadir ka kai masa wallahi duk wanda ya kai wa Allah bakin cikinsa da damuwarsa in ne masa albishir wallahi Allah zai yaye masa ya Allah muna miƙa maka damuwarmu da bakin cikinmu da bacin ranmu ya Allah abin da yake damunmu ya Allah abin da ya tsaya mana a rayuwa ya Allah kai ka fi mu sani ya Allah ka mana maganinsa ya Allah duk wani dan adam da ya tsaya mana a hanya yake nema ya hana mu wucewa ya Allah ka kautan mana da shi mu wuce ya Allah duk wanda ya dame mu ka sani ya Allah muna so mu zama bayinka masu binka masu maka da'a ya Allah duk wanda ya dame mu duk wanda ya fitine mu duk wanda ya shige mana gaba duk wanda ya hana mu sakat duk wanda ya bata mana rai ya Allah ka mana maganin sa to idan kana wannan a cikin dare baka da damuwa lokacin da mota take tafiya wai sai kiyashi ya zo ya tsaye da ita mota tana ganin kiyashi wallahi ba kiyashi ba ina jin koma gima mota ba za ta ganta ba za ta nike ta so duk wani wanda zai zo ya zama to maka matsala in dai ka hada shi da Allah ka hada shi da mai kowa da komai wani sirri ne nake maimaita muku wannan magana tana da muhimmanci kuma na da manufa akan abin da nake faɗa saboda na sani mutane suna cikin wani yanayin da da yawa mutane suna cikin damuwa amma sai su manta ina za su kai kukansu mutum ya shiga matsala sai kaga ya rude ya manta yana da rabbul izza ya manta yana da Allah yana da kowa yana da komai duk abin da ya tsaya maka malam sashi a dare ka karfe ukun nan ukun daren nan kake jin tsic a gidan fama kenan ai kwarai da gaske wurin ibada wajen sakuwa kenan duk abin da ka sa shi a wannan daren wallahi tallahi sai Allah ya maka maganinsa saboda lokaci ne da Allah yake saukowa daga can sama inda yake zuwa wannan saman ta ƙasa saukowar da ta dace da shi yana cewa man yad'uni fa astajiba la waye zai roke ni amsa masa wa man yastaghfiruni fa aghfira la waye zai nemi gafara na yana da laifi yana da zunubi ni kuma in yafe masa zunubinsa wa man yas'aluni fa utiya waye zai tambaye ni ni kuma in bashi abin da ya tambaya dare ubadu lailin idza janna adh-dhalamu bihim bayan Allah na kwarai sune masu bauta a cikin dare in dare yayi kowa yana bacci su suna tsaye ai su baccin su sai da rana suke yi dare ai raya shi suke da ibada da bin Allah to irin waɗannan sune bayan da Allah yake so kuma su ne waɗanda in suka miƙa masa bukatunsu yana amsawa ba ruwanka da boka ba ruwanka da wani mai tsafi ba ruwanka da kaza ba ruwanka da mai kaza sau nawa ake kullawa ka tashi da daddare ka warware shi su haɗu su gama mitin ɗinsu kana tashi da daddare ka a biyu lafiyayyu za su warware maka wannan abun gaba ki ɗaya wani sirri ne in Allah ya ganar da kai ka huta ai kwarai da gaske idan kuma baka gane ba za ka daɗe kana wahala إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يا النبي يعقوب كان يشي وأعلم من الله ما لا تعلمون ni na san abin da ba ku sani ba a wajen Allah kaji na san abin da ba ku sani ba ma'ana shi annabi ne ya san abin da su ba sani ba kuma za ku ga abin da su ba sanin ba sai mai arama يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يداو كنسو يا يا بني يا يا أنا سيئسا سيئ أمسا واني ba yayansa ba ne duk da sun ce masa tafta'u tazkuru yusufa hatta ta kuna haradan au ta kuna min alhalikin wallahi ba su fita daga matsayin yayansa ba ga doka nan ya banayya ya ku yayana ku ji ga sako nan izhabu ku tashi ku tafi fatahassasu min yusuf ku je ku nemo yusuf a'a wani yusuf يوسف دين فأكله الذئب وأنتم عنه غافلون يوسف دين كركيتي تتشيني يوسف دين وجاءوا على قميصه بدم كذب كذب بدم كذب كو قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا صبر جميل كتاشي دون wannan labarin ya zama wasan kwaikwayo izhabu ku tafi fatahassasu min yusuf ku je ku nemo labarin yusuf ba ma binyamin ba ya ma ransa ya ɓaci ba binyamin yusuf din ma sai an kawo shi yau kuma wallahi sai ya zo da duk an daga musu kafa an kyale fatahassasu min yusuf ku je ku nemo shi ka san me at-tahassus ka nemi abu kuma ka nemo labarinsa tukuna ka san idan kana neman ɗanka ya ɓata na farko abin da za ka fara ya samun ɗinka na farko ka samu labarin ɗan ba wai inda yake ba a ai an gan shi a wuri kaza to inda aka gan shi nan za ka fara wannan shine tahassus neman labarin abu sannan kuma daga neman labarin abu ba shine ake tracing a gane ina yayi ba a ai ko bayan kwana uku yaron nan ya zo nan ya zo masallacin nan to to nan masallacin ya zama wurin neman labarin labari a tahassus kenan daga nan fa aka ce ai ya karasa ya tafi can wajen tukuntawa ya tsaya ya hau wata mota tasi wace tasi ai tasi din dan jimmai ya hau sai a ce ina dan jimmai kai da ka dauke shi ina kai shi ai wallahi da na dauke shi man tsaya ko ina ba sai mariri mariri yaya aka yi ai na kai shi motar maiduguri maiduguri sai a je a tambayi suwaye suka yi lodi a ranar kaza kaza kaza kaza kaga a tasu wannan ba shi aka samu ba neman labari to ku je ku nemo labarin yesu ta hassasu ta khabbaru ta hassasu utlubu khabarahu ku je ku nemo mun labarin yusuf bayan shi wa akhihi da kuma dan uwansa da aka tafi da shi ku je maza maza maza ka san me ake nufi malam yana nufin da shi da dan uwan nasa ba a nesa suke ba suna kusa ai kware kuwa in an samu yusuf a samu dan uwan duk wannan labarin na da ku bar shi kawai ku nemo yusuf ku nemo min labarin dan uwansa in an samu ɗaya to za a samu ɗaya ku lura da wani abu ka'ida ta larabci mu fahimci wani abu jama'a akwai at-tahassus at-tahassus bil ha'i ko akwai kuma attajassus biljimi ko yawwa attahassus attajassus ma'anasu ɗaya daga cikinsu ma'anasu ba sa nisa da juna duka dai ƙarshensu dai bincike ne attajassus wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu to ku rige at-tahassus at-tajassus wannan bilha'i ne an gane ko neman labari kenan to at-tajassus ba wannan at-tahassus neman labari na alheri haka suke fassara larabawa at-tajassus neman labari na sharri shi yasa nan gure yace fatahassasu min yusuf ku nemo labarin yusuf wa akhihi da dan uwansa labarin alheri kenan at-tajassus labari neman labari amma na me na sharri shi yasa Allah ya ce wala tajassasu ko kada ku rinka neman labari na sharri shine bambanci da at-tahassus da at-tajassus dukan su nemo labari ne farauto labari ne amma daya labarin alheri ɗaya kuma labarin sharri at-tahassus labarin nemo labarin alheri at-tajassus nemo labari na sharri to anan sai ce mana fatahassasu min yusufa kenan a nemo labarin alheri na yusuf da dan uwansa inda cewa ya fatajassasu min yusuf to kaga wannan ya zama wani abu daban labarin sharri to ba zai kuma faɗa haka ba wa akhihi wala tai'asu tai'asu kada ku ɗauke tsammani tai'asu daidai take da taqnatu la tai'asu min rauhillah la taqnatu min rauhillah duk abu ɗaya ne abinda ake nufi kada ku ɗauke tsammani daga ainihin wato rahamar ubangiji rauhullah rahmatullah rauhullah ana nufin rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala ka iya cewa rauhullah farajullah budi na ubangiji tabaraka wa ta'ala innahu yadda al'amarin yake la yayi asu min rauhillah ba mai ɗauke tsammani daga rahamar ubangiji illa alqaumul kafirun sai mutanen da suke kafirai waɗanda ba su gaskata Allah tabaraka wa ta'ala so ku tafi kada wani ya ce mun shi ba zai iya samu labarin Yusuf ba ku tafi kada wani ya zo ya ce min ba zai iya kawo labarin binyamin ba a je a kamun labarin su maza maza maza baba ya bada aiki me ya faru malam فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين ya ba su umarni ya ce su tafi a nan gurin akwai abin da aka yi wato idmarinsa aka ɓoye shi ƙur'ani ka san wani lokaci yana kawo zance ne a takaice daga nan bayan ya ba su wannan umarni suka fita suna masu tsammanin samun labarin yusuf ɗin ai su sun san me suka yi ko shi ma kuma ya san me suka yi suka tafi suka tafi masar suna zuwa suna shiga garin masar sai suka zo gurin sarki waye sarkin a lokacin yusuf suka ce kalu ya ayyuhal aziz ayyuhal azizu ayyuhal malik kenan ya kai al azizu al azizu sarki ya kai sarki masana wa ahlana dur da mu da iyalanmu gidanmu ga baki ɗaya mun haɗu da ko ya shafe mu kunci da yunwa shine ad-dur masana wa ahlana dur da mu da iyalanmu da danginmu gabaki daya mun hadu da kuncin rayuwa da kuma yunwa waji'ina bi bida'atin muzjatin ga mu mun zo da kuɗi mara kyau Abdullahi dan Abbas yake faɗa sun zo da wasu dirhamai ne radi'a dirhaman ba su da kyau tsofaffin kuɗi ko lalatattun kuɗi ko kuɗin suna da matsala ma'ana kuɗin nasu ma ba lalle bane a iya karba saboda tsabar talauci ba su da kuɗi ma mai kyau shine bi bida'atin muzdatin gashi mun zo da wannan kuɗi marasa kyau ga kuma ba su da yawa duk ma'anar muzdatin ne qalila radi'a kaɗan kuma munana kasida ba su isa su mana komai ba akan sayan abincin nan muna neman taimakonka وجئنا ببضاعة مزجاة وتصدق علينا فأوفي لنا الكيل منا نيما الفرماك أمطين كان سركي ميغري ككو da kai ga munanan kuɗinmu da muka zo da shi ka duba halin da muke ciki na kunci da talauci da rashi fa'aufi lanal kaila ka cika mana ma'auni kamar yadda ka taba mana da ka taba mana mutunci to yau ma da Allah ka cika mana sikeli wata saddaq alaina bayan ka mana wannan kuma ka ƙara yi mana wata sadaka yani tafaddal alaina kai mana falala ka ba mu wani abu ai mana ɗan ƙari koya yake kada ka tauye mana kada ka ba mu iya kuɗinmu wasu malamai suka ce a'a wata saddaq alaina din abinda suke nufi fa'aufi lanal kaila ka cika mana ma'auni wata saddaq alaina ka taimaka ka yi mana sadaka da dawo mana da dan uwanmu da ka rike mana shine fassarar wata saddaq alaina tasaddaq alaina bi raddi akhina ilaina kai mana sadaka kamar mun roƙi wannan abin a matsayin sadaka tun da uwan ya yi kuskure to a yi haƙuri da Allah a yi mana a matsayin sadaka da mutunci a mana falala a dawo mana da ɗan uwanmu baban buran shi ya ɓaci ya ce mu je mu nemo labari inna Allah ya jizi mutasaddiqin lalle Allah yana yin sa kayya shine ya jizi ya jizi daidai yake da yusibu Allah yana ba da lada yana yin sa kayya ga masu yin sadaka kaji kai da kai nake Allah yana ba da lada da sakayya game yin sadaka idan ka ɗauki sadaka ka bayar a masallacin unguwarku ko a masallacin garinku ka bayar fi sabilillahi to ka ji a ranka insha Allahu a kiyama Allah zai biya ka inna Allah ya jizil mutasaddiqin yayin da wani ya zo yana ce man ka taimaka mai da sadaka dauki ka bashi ka tuno inna Allah ya jizil mutasaddiqin duk wanda ya dauki wani abu ya ba wani wallahi ya gina lahirarsa ne duk wanda ya tanadi wani abu ya mallaka wani ya ciyar da wani ya shayar da wani ya ba wani abu sutura wani sutura ya ba shi rufin asiri inna Allah ya jizil mutasaddiqin ba aikin banza inda an yi don Allah من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا waye zai ba wa Allah rance kyakkyawan rance fa yudha'ifahu lahu adhafan kathira Allah ya ninninka masa adhafan kathira ninki mai tarin yawa wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un Allah shike rike fa dukiyar shi ga dama ya barka talaka wa yabsutu kuma shike shimfida dukiyar ya bayar wa ilayhi turja'una kuma gare shi kuke komawa idan kai rowa ka ji ka bayar ya kabidu wa yabsud da yawa sun yi wadatan Allah ya mai da su talakawa ya kabidu wa yabsud wani bai taba tsammanin zai yi kudi ba Allah ya mai da shi mai kudi ya kabidu wa yabsud wani yana cikin muguwar rowa sai Allah ya dauke ransa ya dauke shi ya dauke dukiyar gaba daya ka je kuma kiyama Allah ya maka hisabi kwabo da kwabo wani sahabi lokacin da Allah ya saukar da wannan aya Allah ya ce wa zai ba wa Allah rance abu dahdah abu dahdah Allah ya ce wa zai ba wa Allah rance kyakkyawar rance ya zo gurin manzan Allah ya ce ya rasulallah ya manzan Allah yanzu Allah da gaske yana neman mu bashi bashi da kansa manzan Allah ce kwarai da gaske ya ce ya rasulallah ina shaida maka a duniya babu abin da na mallaka irin waɗannan gonaki nawa guda biyu gonaki ne na dabino da su nake rayuwa su nake ci su nake sha ina shaida maka na ɗebe su gaba ɗaya na ba wa Allah zance ina jiran Allah ya biya ni a kiyama ya ce ya ummar dahda ya je bakin gonarsa matarsa ummar dahda yassa ce dahdahatu din yace ya ke mata ta ummu dahda wannan gona da kike zaune gonar dabino da dabbobinmu da raƙumanmu da wane ne ɗinmu ki fito daga ciki na riga na bawa Allah aka ce wallahi har dabine da 'ya'yansu suke ci a lokacin suka ta cire dabinan daga bakin yaran suna tofarwa abincin da dabbobin suke ci suna ta kwashewa suna mayarwa suna cewa wannan gonar ba tasu bane sun bawa Allah ranci ce tashi mu fita mu bari mun bawa Allah ina za ka je Allahu alamu manzo Allah ya ce da shi ya abu dahda wannan gonar taka guda biyu tun da su kaɗai kake da su a duniya ka rike ɗaya ka bawa Allah ɗaya ya shi ya manzan Allah a karɓa manzo Allah ya ce ai umarni na baka haka za ka yi sai ce ta ya manzan Allah a zaɓi wacce tafi kowace girma da tsada a ɗauka a bawa Allah a bani ƙaramar gonar manzan Allah ya ce an ɗauki kaza an baka kaza ka ji masu bawa Allah rance yanzu malam ba za ka iya bawa Allah rancen naira ɗari biyu ba yanzu ba za ka iya bawa Allah rancen naira ɗari ba a wurin karatunka da kake zuwa ba za ka iya taimakon addinin Allah ba yanzu masallacin gunku ba za ka iya zuwa kana kai wa Allah bashi ba akwatunan nan da ake ajiyewa robobin nan da ake zagayawa robobin Allah ne robobin Allah ne wannan ɗakin na Allah ne ba mai kwana a ciki wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allah ahada yanzu ba za ku iya bada kuɗi ku ba wa Allah rance ba Allah ya biya ku yanzu ko sarkin garin ka ne ya kira ka ya ce da Allah ka bashi rancen 200 naira 200 ba za ka bashi ba mai unguwar ku ya kira ka ya ce da Allah yana so ka bashi rancen naira 500 ba za ka bashi ba yanzu ni dan uwanka miskini da muke haduwa da kai sati sati muna karatu da kai nace dan Allah ban aran 200 ba za ka bani ba ai ko baka da shi zaka yi kokari ka je ka nemo dan ka faranta mun ko to Allah ya ce ku bashi bashi man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana kuma bai ma bai ma tsaya ba sai ce fa yudha'ifahu lahu adafan kathira Allah ya ninka masa ya ninki ninki mai yawa kuma sai ya tsoratar da kai ya gaya maka wallahu ya qabidu wa yabsutu Allah fa shi yake rikewa dukiya kuma shi yake barwa wa ilayhi turja'un kuma wallahi gare shi za ku koma da wanda ya bayar da wanda bai bayar ba duka gaba daya komawa ga Allah za a yi in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al qiyamati farda haka zaka je ba naira ba kudi ba dala ba gona wannan gidajen da ka gina ka rufe ka daddaure wannan filayen da ka rurrufe ka sa musu bakin gate bai waya of 19 wannan kadarori da ka tara haka za ka mutu babu komai su ta kwaikwaye ka su sa ka a wani yadi da ya fi kowanne arha wanda bai kai ya kawo watakila shi zai maka wanka su maka tsirara da ku ba ka iya bari a ga tumbinka ba su cire maka wando watakila ka mutu da bayan gida a duwawunka su toshe hancinsu su sa hangulab a hannunsu su kwaso ba hayan da yake dubararka a zuba ruwa a sa sabulu a wanke maka da ba wanda ya sai taba al'aurarka amma yanzu wanda bai kai ya kawo ba shi zai sa hannu yana tsirtar da yawo a gefe ana zuba masa ruwa da sabulu yana gogawa yana gogawa najasa da dattin suna fita ana korewa ana watsa ruwa kudaje suna bi a wanke ka a dauke ka su fesa maka turare su dako likafani likafanin da yanzu ba baka dinka shi din masallacin nan ba wanda ya dinka likafani a jikin shi in dai asalin yadin likafani ne amma ka duba ikon Allah wai shine za a nade ka akai ka da shi za ka gana da Allah ba ruwan Allah da sabon rigaye dan adam kenan malamai suka ce idan aka haifi mutum haka yake zuwa hannunsa a dunkule duk jariri ka lura da jariri a hannunsa me a dunkule suke zuwa ka san me ake nufi mun shigo duniya sai mun tara ƙwarai kuwa gololi mun shigo duniya sai mun tara amma idan mutum ya mutu duk wanda ya mutu haka zaga hannunsa yake me yake nunawa babu mun tara mun tara mun bar muku mun bar muku motocin mun bar muku gidajen mun bar muku kadarorin mun bar muku manya-manyan riguna mun bar muku kamfanonin mun bar muku shiya-shiya da muka siya a banki mun bar muku biliyoyin kudi a account mun bar muku gidaje-gidaje da muke ta saya muna ajewa da sunan kadara mun bar muku gonakin mun bar muku mun bar muku mun bar muku ba mu da komai za mu je mu gana kuma da Allah akan duk abin da muka tara ranar da ka mutu ranar za ka ga tashin hankali ba kaɗan ba wallahi duk wanda ya rayu a duniyan nan bai yi wa kansa tanadi na kwarai ba bai ji wa'azi ba bai yi aiki da gaskiya ba ya ce wai wannan duniyar wannan duniyar wannan duniyar wannan duniyar kazantacciyar duniya wai ita ce tasa wai ita ya yadda da ita wai da ita zai rayu bai yi wa kansa tunani da tanadin kiyama wallahi tallahi mutum zai ci zai yatsa zai yi nadama yau mala yanfa'un nadamu ranar da nadama ba ta da amfani wallahi wasari'u ila magfiratin min rabbikum ku gaggawa Allah ya ce ku gaggawa wajen neman gafara daga ubangijin ku malam ku nemi aljanna wanda ke fadinta ya kai sammai da ƙasai wanda aka tanadar da ita ga wanda suka yi imani to kun ji saƙon وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين Allah yana yin sakayya ga masu sadaka albishirinka ka dace wanda kana da kullun sati ko kullun kwana biyu uku kana da abin da kake bayarwa sadaka ko da karago ne ko da kuli-kuli ne albishirinka mai yin sadaka ko da na kosai ne albishirinka wanda kana da abin alkawari da kake kullewa kana kaiwa masallacinka kana jefa akwatin fi sabilillah idan kana yi wa kanka tanadi ne arne kafiri yana tanadi duk sati sai ya kai wani kudi a cocinsa bai yadda ya tafi ba mai toya kosai a bakin titi arniya mai kasa masara a bakin titi kafira tana da kudin da take kaiwa cocinta duk sati alkawari ne ba ta bari amma ni da kai kullum kana zuwa masallacin ku a kunna maka fanka a kunna maka wuta a baka karatu kyauta amma baka iya daukan wani abu daga cikin abin da Allah ya baka wai kai wa kanka tanadi ba fa wani zaka ba ba Allah zaka bawa kuma kai kake wa tanadi shi Allah ba wanda ya isa ya bashi abu bai biya shi ba ya kamata ku sani duk wanda ya bawa Allah sai Allah ya biya shi aslan ma bai da bukatan abinka ya ce ka bashi ne dan ya maka tanadi amma uwa ce in ta ga yaro yana balin mazaranci da kudi ta karba ta ajiye masa in ya girma ta bashi amma mutane ba su yadda su bawa Allah bashi ba ba su yadda ba wallahi wallahi wallahi da Allah ya bi ka bashi wanda ka bi shi bashi in ranar da ka wayi gari a kiyama Allah ya ce ina bin ka bashi baka yi min kaza ba baka yi kaza baka yi kaza ba ka shiga uku to gwanda ka wayi gari a ce ka bayar ka bayar ka bayar ka bayar ka bayar ka kake bin Allah bashi kuma wallahi za mu iya yi wallahi tsabar son zuciya ne da kwaɗayin duniya da rowa da ta yi mana amma wallahi za mu iya wallahi ai idan muna so mu sai hula ai muna tara kuɗi don mu sai hula ai idan muna so mu sai mashin ai muna tara kuɗi don mu sai mashin ai idan muna so mu biya kuɗin makaranta ai muna tara kuɗi don mu biya kuɗin recession ai idan muna so mu sai fili ai muna tara kuɗi don mu sai fili ai idan muna so mu yi adashe ai muna yin adashe don mu samu kuɗi mu yi aure me yasa ba za mu yi adashe don mu gina lahirar mu ba anya da gaske muke yi kuwa بما يعلاج قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون سمي كبقاتس سنشي تيما كاموسو ينزني زي مسكراتو نفهنتا قال يوسف سيتي هل علمتم ما فعلتم بيوسف شن كنتنا ko kun san abin da kuka aikata wa Yusuf ko abin da kuka yi wa Yusuf wa akhihi da ɗan uwansa Binyamin idza antum jahilun a lokacin kuna cikin jahilci ka duba shi kansa yace a lokacin suna cikin jahilci ko a cikin lokacin kuna cikin rashin sani malamai suka ce me yasa Yusuf ya faɗa musu wannan magana a daidai lokacin da suka nemi taimako a wajensa malamai suke cewa kamar yadda abu ishaq yake cewa sun yi masa magana suka yi amfani da kalma mai taushi ko ba su kankan da kansu ba ka taimaka mana waji'ina bi bida'atin muzjatin fa'aufi lanal kaila wa tasaddaq alaina suka rufe inna Allah yajzil mutasaddiqin suna roƙo ne suna neman taimaka musu ne shi ma sai taushin zuciya ta kama shi kawai sai yusuf ya fashe da kuka kuka kamar yadda malamai suka faɗa sai idan sai ya fara zubar da hawaye abin da ya fito a bakin sai yake cewa kun iya tunawa abin da kuka yi wa yusuf a lokacin kuna cikin jahilci shi din fa shine yusuf din ma'ana sai ya tuno daukan su suka suka jefa shi a rijiya sai ya tuno dukansa da suka yi ta yi din nan sai ya tuno sababin da suka yi masa aka kai shi kasuwar bayi sai ya tuno da dalilinsu suka sa dalili kaddara ta sa aka kai shi kurkuku ya zaman kurkuku ya ce kun tuna abin da kuka aikata wa yusuf iz antum jahilun wasu malamai suka ce yana suna gaya musu wannan magana bai iya mallakan zuciyarsa ba kawai sai ya tuno abin da ya musu suka yi masa ya ce wallahi sai ya tambaye su kafin ya musu isani ya kyauta musu shi kuma sai ya nuna musu laifinsu a nan ne malamai suke cewa babu laifi ko da ka samu dama wata rana ka samu matsayi sai Allah ya kawo maka abokin gabanka hannunka ko Allah ya kawo maka maƙiyinka hannunka ko Allah ya kawo maka wanda ya maka rashin kirki a hannunka damar ta samu to babu laifi ka taimake shi kafin ka taimake shi din ka karanta masa abin da ya bawai gori ba ne ka tuna lokaci kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza zai ce eh, to ka- sai ka taimaka to kaga wannan ba daidai bane kaga kuskure ne kaga yanzu Allah ya canja kaga yanzu yadda al'amari ya zo ko shi da kansa zai ce gaskiya ne gaskiya ne to kai mai wa'azi to ba laifi bane in mutum ya maka wani abu ka nuna masa kuskurensa kuma ka taimake shi sai ce za ku iya tunawa lokacin kuna cikin jahilci ba ku san yaya Yusuf zai zama daga baya ba shine izantum jahilun kuna fama da jahilci ba ku san meye karshen al'amari ba ashe Yusuf zai zama sarki ashe Yusuf zai zo shi za ku nemi ya baku abinci ashe Yusuf shi zai nemi ya ka- ya ɗauko mahaifin naku gaba ɗaya da gidanku gaba ɗaya ya taimaka muku amma kun manta shi yasa malam ake cewa kuskure ne kuskure ne dan ka samu dama ka wulakanta wani wallahi tallahi ina gaya maka alkawarin Allah rayuwa Allah ba a zalimin bawa bane duk wanda ya samu dama ya cuci mutane ko ya samu dama idan kwafe wani ko ya zalunci wani ko ya cuci wani ko ya yi amfani da kujerarsa ya danne wani ko ya yi amfani da biro ya hana wani ya ci gaba ko ya rubuta wani sharri ko ya yi sababin halaka wani ko ya yi sababin tabbatar da wani a cikin kurkuku ko ya yi sababin talauce wani ko ya yi sababin jefa wani cikin tasku da shi da iyalansa insha Allah insha Allah sai Allah ya nuna masa a ƙwaryarsa kafin ya mutu kada ka yadda dan ka zama dan sanda ka rinka wulakanta mutane za ka zo ka yi ritaya wallahi tallahi ka zo kana neman gadi a kofar asibiti a hana ka kada dan ka zama soja kana da bindiga a hannunka kana wulakanta mutane kana zagin mutane kowa ba kowa bane kai kai kai ne kowa za ka yi ritaya duk wani ma'aikacin gwamnati akwai wasu shekaru da suna nan suna bin sa kullum sai an rage maka kwanaki ka zo kana bin organization kana neman ya za ka yi ka gama shekarun da kai a ƙarshen ka ka rayu a ƙarshen ka a mai gadi ka mutu da ku ne masu dukan masu gadi yanzu ku ne masu miƙa takardun ku kuna neman a ɗauke ku gadi ko daga soja ka dawo civil defense ko daga tsohon soja a dawo kai ne za ka zo ana neman ka a ce ku zo da Allah ku ringa mana gadin unguwa tun da kai tsohon soja ne ku ringa mana gadin unguwa a wata za ku yi haƙuri babu hali za a ringa ba ku dubu uku da ɗari bakwai kuma ku lallaba kuma kuma kuma contribution ne za ku ba wa society shi fa yana ce yana kwance da matarsa can kai kuma kana yawo da tsohuwar wata bindiga ta toka a kafada wai kai ne mai bada contribution wa society shi kuma contribution society yana cikin gidansa ya rufe haka ne malam ko ba haka bane haka rayuwa take ciyaman ɗin local gamman ba ciyama ana masa jiniya ba ba a iya ganinsa yau ya tafi kaza nemansa ana wahala yana sauka yana sauka araha in yaje ɗaurin aure ma ya tabu da bari ga ba gane ma ya ce a wannan buwa gari kaza kaza kaza ya ce a mun gane ka ranka ya daɗe mun gane ka da ne kake ciyaman yanzu ba ciyaman kake ba dan majalisa da duk mun gan su ba kana kalla wallahi malam muka dan majalisa ko dan sanata ko dan wane ne ba a ganin su waya ba za ta haɗa ku da su ba da ku suna nan Allah a taimaka mana da addu'a a taimaka a taimaka kaza kaza kaza ya samu matsayi ka neme shi ka rasa sai ta zo ta juya ta juya da ta juya ta kifo aka yi masa juyin waina sai gashi ya dawo masallaci bare da gaske gashi araha daman kudin kudin banza ne wannan alat din naira miliyan 200 300 miliyan dubu kaza na iska ne kudin haram ne kudin banza ne kuma sun kare aikin banza babu su kaga mutum yana daga yan motocinsa yana sayarwa Allah ya jarabe shi wani ɗansa ya je kwance-kwance ya sace masa miliyan 49 a neme shi a rasa ya ce zan tsine masa kakarsa ta ce wallahi in ka tsine masa nima sai na tsine ma haka ake karewa a banzan bazara ya zo yana sanata ko yana dan majalisa zai auren yarsa ya kashe mata naira miliyan 100 aure kawai gadon miliyan goma sha kujeru na miliyan ashirin da kaza kayan kicin na miliyan arba'in wane ne na kaza kaza fridge na kaza kaza duk yayi sai ya sauka daga baya yake turawa da Allah a kawo mana gadon nan mu sai da shi kwarai da gaske gadon da ya zo a je a sai da shi dan banzan gado in yayi kuɗi da yawa ya yi dubu ɗari da talatin da uku kwarai kuwa a yau gadon da an riga an yi lilo a kansa an gama da shi ya zama shirme malam Allah yana nuna wa mutane jarrabawa a rayuwa da yawa amma ba sa ganewa ne da yawa ko irin abubuwan da suke faruwa suke faruwa malam a yanzu haka akwai mutumin da ya ba wa baya naira miliyan ɗari wannan crisis din kai barin gaya maka barin na takaice maka wallahi tallahi malamin dan uwa ke gaya mana yace ya san mutumin da yana da naira miliyan 500 ya bawa miliyan 500 baya amma wannan insurgency din da crisis din nan da suka yi ta faruwa yanzu malam yana nan cikin kam din gudun hijira bai da kokobo shi yake zuwa ya je bulayi idan an kawo mutane bunan shinkafa ana rabawa idan an kawo riguna na sawa tsohuwar riga wallahi da shi ake layi kuma wallahi a shekara uku da suka wuce yana da sama da naira miliyan ɗari biyar da gidaje da gonaki da kadarori da shaguna da kamfanoni da motoci duk an kone su duk sun halaka wasu kuma sun gudu da kuɗin amma yanzu yana bin layi bayi da ko naira ɗaya wannan gobarar da aka yi dinna a kasuwannin akwai waɗanda suna da miliyoyin kuɗi kasan wani abu malam yanzu gidansu suke kadawa kararrawa su sai da gidan don su dawo da abin da suka rasa a shagonsu gidan kwanciya gidan kwanciyanka a cewa iyali a yi haƙuri a rarrage yawan kaya za mu kama haya za mu sai da wannan don mu dawo da jari don ba wanda zai bashi jari ka duba yadda Allah ke canja mutane rayuwa take amma mutane ba sa ganewa in gadaran ka kana aikin gwamnati ne kana jan albashi mai yawa kana jan albashi mai yawa ka yi ka taimaki kanka ka yi ka taimaki iyali ka yi ka taimakawa addini ba wanda yake karuwa da kai daga kai sai kai sai mata matar ka guda daya baka bawa kowa baka taimakon kowa wannan abun yana rudar ka wannan esin da suke kunna maka a ofis yana daukar hankalinka wallahi suna nan suna maka lissafi kamar agogo ne bal bal bal bal akwai inda zai zo girin sai ya tsaya lokacin ka ya kare ce dole ka sauka daga wannan kujerar dole ka fita gaba da wuri don wani ya zo yana da bukatar ta shekarun ka ya kare ko ai maka ritaya ko kuma a canja maka wurin aiki daga nan ka koma rayuwar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qala hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akhihi id antum jahilun ku tuna baya shin za ku tuna abin da kuka yusuf dan Allah yan uwana ku tuno kissar da muka yi ta faɗa abin tausayi abin zubar da hawaye irin abin da aka yi wa annabi Yusuf malam Allah yana kaunar mu sai ya kawo mana kissa abin da aka yi wa annabi kuma irin sakayyar da Allah ya yi tabaraka wa ta'ala a cikin sura guda ba mu je ko ina ba dan mu dauki darasi me ya faru malam qalu أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين kuntuna abin da kuka yi wa Yusuf a lokacin ba ku san me kuke yi ba ko ba ku san ƙarshen al'amari ba ƙalu suna faɗin yana faɗin wannan magana kawai sai zo musu a zuciya kada Yusuf ne wannan ashe sun san ba su kashe shi ba ina maganar kyarkeci ta cinye shi kaluwa innaka la'anta yusuf a yanzu dan Allah ashe kai din kai ne yusuf din kai ne ba su ce kai ne sarki ba kai ne yusuf qala ana yusuf yace ni ne yusuf wa hadha akhi ga dan uwana wannan da kuka yi kutun kutun kutun kutun kuka yi kulle kulle gani gashi kadiman Allahu alaina ina cikin mulki ina cikin jin daɗi da watayawa da holewa da morewa da shakatawa na rijiya ya zama sarki ga dan uwana kuma kadiman Allahu alaina Allah ya yi mana ni'ima Allah ya mana baiwa Allah ya rufa mana asiri Allah ya kubutar da mu ba ma zuwa awo ba ma neman kaza hada ana yusuf ana yusuf wa hada akhi malan ga rawani a kansa ga mulki ga fadawa yace ni ne yusuf sai ku tuna rayuwa ke karka damu wallahi malam dan sun wulakanta ka karka damu wallahi wannan bai zai rage shirin da Allah ya maka nan da shekara 40 masu zuwa ba karka damu don sun tauye ka don yanzu baka da ƙarfi karka damu karanta kisar annabi yusuf ya ce innahu man yattaqi duk wanda ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ga sirrin abin ya da'il fara'id ya bayar da farillan Allah wa shinabil ma'asi ya nisanci sabon Allah wa yasbir kuma ya yi haƙuri ya ilaha illallah malam kai haƙuri dama mun gaya maka kai haƙuri ka ji tsoron Allah ka zama mai haƙuri innahu man yattaqi wa yasbir ya ji tsoron Allah ya yi haƙuri amma harrama Allah azza wa jalla ya haƙura ya bar abin da Allah madaukin sarki ya haramta abladan ba zai ce ya daina hazina ya yi haƙuri da zaman gwauranci wallahi ka suka faɗa a tafsirin ka ji da kyau ko baka ji ba wa yasbir yayi hakuri ba mata wa yasbir yayi hakuri yar matar ya sake ta ta gudu ba ta dawo ba yayi hakuri da gwauranci wani ba Allah yau din ne yazo yake mun fatawa kai Allah zaki kai gauraye suna sha'anin su a garin nan da tuzurai yace akar makalla wai ce wallahi aure nake bukata o ba yace dan adili tsawuni ne na gaya wa mahaifina ni nake daukar nauyinsu da mahaifiyata na gaya masa ya yi haƙuri ya karbi a daidaita saunan ni zan shiga duniya zan nemo kuɗin aure yaƙi ni kuma a daidaita saunan duk abin da nemo su suke lankwame shi ya ce malam an ce a yi azumi litinin alhamis ina yi ya ce wallahi tallahi azumin nan idan na yi shi iya tashin hankali na lokacin da na sha ruwa ya ce ina watsa ruwa ina cin dibino ina shan ruwa da naji na koshi to faji nake duk inda mace take kuma kamar zan je in nemo ta in yi barna da ita malam yaya magana azumin nan za a yi shi koya nace za a yi ta yin sa haka wallahi yau din nan yau yana da bukata ya za a yi nace ai hakuri yattaqi wa yasbir yayi hakuri yasbir alal uzuba dan na sanna da mutane a nan gurin da yawa mabukata ko babu wa inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin lalle Allah tabaraka wa ta'ala baya tauye ladan masu kyautatawa masu tagawa masu kyautatawa ne masu haƙuri masu kyautatawa ne masu tsoron Allah masu kyautatawa ne to me suka ce da ƙarshe malam قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين شكرا قالوا sai suka ce da shi tallahi laqad asaraka Allahu alaina wallahi tallahi wallahi wallahi hakika Allah ya fifita ka akan mu kaga na rijiya yayi sama kenan duk lokacin da kake danna mutum wallahi sai yayi sama ka gwada wani abu ba dan ka haife shi ba jariri ne ka sa hannunka ka danne shi ka ce bare girma ba ka danne shi a haka kullum kana rike da shi haka wallahi dai kaga hannunka yana sama so haka rayuwa take duk wanda kai kokarin ka danne shi wallahi sai ya fita ka daina bata lokacinka kana bakin ciki wani ya canja riga ka daina bata lokacinka kana bakin ciki wani ya gina gida ka daina bata lokacinka baka so wai wani ya samu promotion a wajen aiki ka daina bata lokacinka wai mai sa wani ya fika don lokacin da zaka toshe hanyar da wani kai ya samu dauka a lokacin kuma Allah zai bude masa wata yanzu yanzu suka faɗa suka ce laqad asaraka Allahu alaina mun yadda mun sallama hakika Allah ya fifita ka akan mu wa in kunna la khati'in lalle lalle wallahi mun kasance masu kuskure ne shikenan duk abin da suka yi nan gaba ɗaya sun yi compensing sun tabbatar cewa abin da suka yi ba daidai bane malam la khati'ina la muqti'in to bari ku ji me Yusuf ya ce qala la tasriba alaykum al-yawm yace to shikenan daga yau babu wani abin zargi akan ku babu suka kalmar tasrib ana nufin ta'ayir aibantawa babu wani abun aibantawa a kanku kuma ba zan sake ambatan laifin da kuka yi min ba yakfirullahu lakum Allah ya gafarta muku kuma Allah zai yafe muku wa huwa arhamur rahimin dan shi ubangiji shine mai jin kai wanda yafi kowa duk wani mai jin kai Allah shi ke sama da shi ya yafe musu an gama labarin ya musu akuwa akwai wani abin da zai faru wani sati mai zuwa insha Allah abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh